الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma takwas ga watan sha ɗaya shekara ta da sha biyar. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi kafin darasi na yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya ɗaya-ɗaya ɗan uwa ke cewa menene matsayin kiwon kare ko musa wato a cikin gida dangane da kiwon mage wannan abu ne wanda ya halatta domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar mana halaccin mutum ya ringa kiwon kyanwa kamar yadda abu da Allah ya kara masa yadda an kawo ruwan arwalla an girke masa domin ya zo ya yi arwalla sai kyanwa ta zo sai ta tsoma baki ta sha wannan ruwa bayan haka sai ya zo zai yi arwalla sai aka ce masa a kyanwa fa ta tsoma baki a cikinsa sai ya ce tabbas na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na faɗa cewa inna ma hiya mina na alaikum aw qawwafat manzo Allah yace ita kyanwa tana daga cikin waɗanda suke masu kewayo gare ku an gane ku ma'ana waɗanda kuke cuɗanya da su yau da gobe manzo Allah ya faɗa yace laysat bi najis yace kyanwa ba najasa bace sai yace inna ma hiya mina na alaikum aw qawwafat kamar yadda aka samu kokonto daga marwayicin shin manzan Allah ce ya yi mina ƙwawafi na alaikum ko kuma ce ya yi mina ƙwawafati alaikum don haka wannan hadisi hadisi ne ingantacce abinda yake tabbatarwa wato halaccin shi ne barin kyanwa a gida ko kuma mu ce takanas mutum ya kamo kyanwa ya ringa kiwonta kuma wannan kiwo nata da za ka yi in ka yi don Allah don neman sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai sakauta maka da lada wanda yake mai girma domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dukkan wani wanda yake ma'abucin hanta ɗanya ma'ana dukkan wani rayayye da za ka shayar da shi ko ka ba shi abinci to kana da lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala don haka kuma bugu da ƙari akwai hadisin da yake tabbatar da halaccin haka hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa dakala timra'atun nara fi hirra maza Allah yace wata mace ta shiga wuta a sababin kyanwa maza Allah yake cewa rabaqatha falam tut'imha wannan mata ta kama kyanwa ta daure ba ta ba ta ci ba ta ba ta sha kuma ba ta sake ta ba da kanta ta je ta nemi abincinta har wannan kyanwa ta mutu maza Allah ya ce sababin abin da ya kai wannan mata wuta a ranar kiyama abin da ya dosa ta wuta don haka kenan a nan in za ka yi kiwon kyanwa to ka yi ƙoƙari ka kula da cinta da shanta lokaci zuwa lokaci an gane ko dan babu laifi wanda yake mafi girma a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma kamar yadda manzo Allah yake cewa kafa bil mar'i isman an yubayya man yaqutu au kama qala ya ishi mutum zunubi ya tozartar da wanda yake bashi abinci ma'ana wanda cin shi da shan shi a wuyanka yake ka tozartar da abincin shi ka ki bashi abinci akan lokaci manzo Allah yace ya ishi mutum girman zunubi don haka in ka rike ta in lokacin ba ta abinci ka yi ƙoƙari ka ba ta amma dangane da kiwon kare wannan kwata-kwata baya halatta domin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa duk wanda ya riki kare maza Allah ya ce a kowane yini yana rage masa wani yanki wanda yake na lada shi ne maza Allah ya ce a kowane yini yana rage masa wani yanki na lada shi ne kirat yanki ne kuma wanda yake mai girma a wani hadisi na daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana misalin qirat shine kaman girman dutsen uhudu baya halatta mutum ya rike kare sai domin wasu abubuwa kamar guda uku abu na farko shine mutumin da ya zamanto mafarauci ne wanda zai je ya farauto naman daji to wannan shi an halitta masa ya riki kare kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa yas'aluna kama za uhilla lahum qul uhilla qul uhilla lakum at-tayyibatu wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab wannan aya na cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ke cewa suna tambayar ka ma za ku hillalahu wai menene aka halitta musu suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da aka halitta musu ubangiji ta'ala yace kulce da su uhilla lakum at-tayyibat an halitta muku dukkan wasu abubuwa waɗanda suke dadada domin akwai tayyibat sannan akwai khaba'is amma duk wani abu wanda yake tayyib to wannan abu ne wanda shari'a ta halitta mana shi ubangiji ta'ala sai ce wa ma allamtum min aljawarihi mukallibi an halitta muku cin abinda wato karnuka waɗanda kuka karantar da su harauta suka harauto an halitta muku kuci ubangiji ta'ala ya ce to allimuna hunna mimma allamakumullah ku sanar da su daga cikin abinda Allah ya sanar da ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu yanda ake farauta sai ya ce fa kulu mimma amsakna alaikum ubangiji ta'ala ya ce ku ci daga cikin abin da suka horautu muku wannan aya ita ce dalili wanda yake tabbatar da mafarauci ya halatta ya rike kare sannan na biyu wato shine karen da za a rike shi domin gadin gona wannan shi ma ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halaccin a rike shi kana iya rukon kare da sunan cewa ya maka gadin gona na uku shine karen da za a tanade shi domin gadin dabobi ya raka su kiwo ya dawo da su ko kuma in sun dawo gida kenan a garken su ya tsare su to wannan shi ma ya halatta a shar'anci amma bayan haka duk karen da mutum ya rika a kowane yini yana rage masa yanki wanda yake na lada don haka kuma bugo da ƙari duk gidan da ke akwai kare maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mala'ikun rahama ba sa shiga mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai kare ko hoto wannan hadisi ne ingantacce daga mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam za mu tashi darsi na yau halal musannifu rahimahullahu ta'ala babu ikiramin bayi halallahu ta'ala hal ataka hadisu baifi ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون وقال تعالى وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي alaysa minkum rajulun rashid وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثم قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa game da karrama baku lafazin abbaif kamar yadda malamai suka faɗa suka ce huwan lazi yanzilu bika musafiran li ajali an tatalaqahu bil iwa'i wa ta'ami wa sharabi wa ma yahtaju ilai idan aka ce bako shine matafiyin da yazo ya sauka a gunka domin ka ba shi masauki ka ba shi ci da sha da abin da yake da bukata har a kai lokacin da zai yi gaba wannan shi ne ake kira da baku an gane ko kenan in muka tsaya muka lura da wannan tarifi da malamai suka yi mutumin da yake matafiyi shi ake kira da bako wanda yake ba matafiyi ba kamar misali daga wata unguwa ya kawo maka ziyara wannan ba a kiran shi bako ana kiran shi kenan maziyarci za'ir ake kiran shi a larabci amma in takanas mutum ya nika gari ya taso daga wani gari ya zo ya sauka a gunka to wannan shine ake kira da bako a shar'ance kenan kenan in aka ce bako shine matafiyi wanda ya zo ya sauka a gunka domin buƙatar ka bashi mazauni masauki ka bashi ci da sha da abubuwan da yake da buƙata har a kai lokacin da zai koma ko kuma lokacin da zai yi gaba wato ɗaukan bakuncin matafiyi wannan ɗabi'a ce wadda take ta ƙwarai wanda ta samo asali tun lokacin babanmu ibrahimu alaihissalam ko kuma kafin ma annabi ibrahimu alaihissalam duk da cewa abinda alkur'ani ya kissanta mana ibrahimu alaihissalam shine farkon wanda ya sunnanta kenan daukan nauyin bako kamar yadda malamai suke fada sunna ce ta annabi ibrahimu alaihissalam amma ba muna nihin sunna sabanin wajibi domin bayani zai zo nan gaba daukan nauyin bako wannan abu ne wanda yake ya zama wajibi dole ne duk mutumin da ya zo a matsayin bakonka to dole ne ka dauki nauyinsa har a kai lokacin da zai yi gaba kuma za mu iske shi daukan nauyin bako abu ne wanda shari'a ta kayyade masa iya wasu kwanuka na musamman shi ne a nan malam ya zo mana da faɗar allah subhanahu wa ta'ala hal ataka hadisu baifi ibrahim al-mukrami ubangiji ta'ala ke faɗa cewa shin ko labarin baƙin ibrahimu salam baƙi waɗanda suke ababen karramawa shin wannan labari ko ya zo maka da wa ake magana a nan ana magana ne da manzan allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani mabiyinsa har izuwa kiyama duk wani mabiyin manzan allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa kiyama to shi ma ana magana da shi cewa shin labarin bakin annabi ibrahim waɗanda suke baki ne ababen karramawa shin labarin nan ya zo maka ubangiji ta'ala a nan ya yi amfani da hal istifahamiya littashwik ba don komai ba don a sanya kaka yi bege domin jin wannan labarin kamar yadda mutum zai zo ya ce maka wane ko kana da labarin kaza a lokacin nan za ka waiwayo ka ba da tunaninka da hankalinka so kake ka ji wannan labari menene ya faru to shine anan ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa hal ataka hadithu baifi ibrahim al-mukrami shin wai ko labarin bakin ibrahimu alaihi salam baki waɗanda suke ababan karramawa shin ko labarin su ya zo maka lafazin al-mukramin wato wannan kasancewar mansubun ne alal hal kenan ga su bakin ibrahimu alaihi salam ibrahimu alaihi salam shine ya karrama su kamar yadda bayani zai zo nan gaba shine ubangiji ta'ala yace al mukramina waɗanda suke ababan karramawa wanda baki ne masu daraja domin mala'iku ne na ubangiji subhanahu wata'ala tunda dama Allah ya ambace su da wannan sifa bi aidi safara kiramin barara ko kuma can cikin suratul anbiya yake cewa bali ibadun mukramu su mala'iku bayi ne na ubangiji mukramu na waɗanda suke ababen darjantawa waɗanda Allah ya girmama su ya kimanta su to anan almukramin kenan ababen karramawa waye karrama su anan bayan karramawa ta ubangiji subhanahu wataala sannan bawansa Ibrahim alaihi salam ya karrama su ubangiji ta'ala sai ce izdakalu alaihi tuna lokacin da suka shigo wajen ibrahimu alaihi salam tun anan malamai suka ce ya isa mu fahimci karamcin ibrahimu alaihi salam ibrahimu alaihi salam ba dare ba rana kofar shi a buɗe take duk wanda ya zo a matsayin bako ya sauka ba sai ka kunkusa kofa ba nan ubangiji ta'ala ya faɗa izu dakhalu alayhi yayin da suka shiga wajen annabi ibrahim kenan inda kofa a kulla take kenan sai sun yi sallama su kwankwasa kofa sannan a buɗa musu nan sai Allah ya ce izu dakhalu alayhi tuna lokacin da suka shiga wajen ibrahimu alayhi salam faqalu salama sai suka ce masa muna maka sallama ay nusallimu salaman muna yi maka sallama ƙala salamun ibrahimu alaihi salam sai ya ce amincin Allah ya tabbata a kan sai ya ce ƙaunin munkaru ku dai jama'a ne waɗanda suke baƙi domin ba a san ku ba a wannan gari da ɗai ibrahimu alaihi salam bai taɓa ganinsu ba wannan gani da ya musu shine farkon karo don haka ya ce ƙaunin munkaruna ya ce mutane ne wanda ba a san su ba to a nan kasancewar ƙarƙashin da ya ce ƙaunin munkarun ya ce mutane ne waɗanda ba a san su ba nan akwai ladabi game da bako duk wata kalima wadda in kayi akwai kaushi a cikin wannan kalima to baya dacewa kama bakonka kaga anan maimakon ya ce antum ƙaunin munkarun wanda gashi mubtada a kin an shahe shi wanda ƙaunin kabar ne na mubtada wanda yake mahazo maimakon ya ce antum ƙaunin munkarun ku dai mutane ne waɗanda ba a san ku ba sai ya shafe kukin da sai dai ya ce kaunin munkaru yau dai ga wasu mutane waɗanda dai ba a san su ba amma bai ce ba ku dai mutane ne wanda ba a san ku ba wannan ladabi ne daga cikin ladabba wanda Allah yake karantar da mu game da baki duk kalimar da ya zamanto akwai kausasawa a cikin ta to baya dacewa mu gabatar da ita gaba ku mu nemi kalima wadda take mai daɗin ji wadda take mai laushi da haka sai ya ce ƙaunin munkarun ya ce ku dai mutane ne waɗanda ba a san ku ba to a nan da ya ce izdakalu alaihi lokacin da suka shiga wajen ibrahimu alaihi salam ƙalu salama sai suka ce masa muna maka sallama kaga salaman a nan wato maf'ulul mutlaq ne wanda an shafe fi'ilkin kenan nusallimu salaman nusallimu salaman muna maka sallama sallama shi kuma ibrahimu alaihi salam sai ya ce salamun mi yake nihi salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a kan to a nan tsakanin sallamar da su mala'iku suka ma ibrahimu alaihissalam da sallamar da shi ibrahimu alaihissalam ya maida musu wacce ce tafi dacewa wacce ce tafi kai matuka a wajen karamci sallamar da ibrahimu alaihissalam ya musu domin lafazin salaman ainu sallimu salaman wannan jumla ce fi'iliya shi kuma da ya ce salamun ai salamun alaikum wannan jumla ce ismiya wanda ita jumla ismiya abinda take fa'idantarwa tabbata da dawwama da ɗorewa akan abu ma'ana amincin Allah ya dawwama a kanku ya ci gaba da ɗorewa har izuwa kiyama to don haka wannan daman ƙa'ida ce Allah ya ajiye mana a can cikin suratun nisa wa iza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ubangiji ta'ala yace idan an gaishe da ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha ku gaida mutumin da ya gaishe da ku da gaisuwar da tafi gaisuwar da ya muku aw rudduha ko kuma ku maida masa kwatankwacin gaisuwar da ya muku misali idan mutum ya ce maka assalamu alaikum to abin da ya dace kai ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullah an gane ko kaga anan ka gaida shi da gaisuwar da ta fita shi domin shi caye assalamu alaikum sai ya tsaya kai sai ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullah ko kuma ka maida masa iya gaisuwar da ya maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam in kai haka kayi daidai to amma abin da ya fi dacewa ka gaida shi da gaisuwar da ta fi tashi idan mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah to kai abin da ya kamata sai ka ce masa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu idan ku shi ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kai kuma sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu wannan ya inganta a cikin hadisi tabbatacce na ibn umar Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dadin wa maghfiratuhu to dan haka idan mutun yace assalamu alaikum to wannan yana da daraja goma idan yace assalamu alaikum wa rahmatullah daraja ashirin idan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to yana da daraja talatin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana to don haka anan sun gaida annabi ibrahim salam da wata gaisuwa amma anan fa ba muna nihin cewa idan mutum ya ce maka kamar misali in ya ce ina kwananku kai maka ce masa ina kwana abinda ya kamata ya yi maka sallama ta musulunci in ya maka sannan bayan haka ba laifi akan iya biyo baya da gaisuwa ta al'ada wannan gaisuwa ta al'ada ina kwana ina wuni ko alajikanmu kamar yadda mata suke yi wannan duka ba laifi ba ne amma abin da ya dace su biyo bayan sallama domin wannan sallama tana daga cikin abin da Allah ya zaɓe mu ya karrama mu ya fifita mu mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa yahudawa ba su muku hassada ba sai akan wasu abubuwa guda uku na daga cikin abubuwan da yahudawa suke mana hassada wannan sallama da ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama mu da ita domin sallama ce wadda Allah yake banci yan aljanna da ita a ranar kiyama a nan duniya ubangiji subhanahu wata'ala sai ya girmama mu da wannan sallama junan mu yake ma juna wanda addu'a ce in aka ce maka assalamu alaikum ma'ana addu'a ce ake maka amincin Allah ya tabbata akan ka ma'ana Allah ya kubutar da kai ya tsiratar da kai ya nisanta ka game da duk abin da kake ki kake kyama a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira ma'anar assalamu alaikum ma'ana Allah ya kubutar da kai game da duk abin da kake ki kake kyama a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira bugo da ƙari in aka ce wa rahmatullahi da jin kan Allah ya tabbata akan ka ma'ana Allah ya lullube ka da jin kanka da jin kansa a nan duniya kuma da makomarka lahira sai aka ce wa barakatuhu da albarkarsa ko kuma da albarkokinsa ubangiji albarkoki na ubangiji su tabbata a kanka to wannan sallama tana ɗaya daga cikin abin da Allah ya girmama mu don haka ko da za mu yi gaisuwa mu ta al'ada to abin da ya kamata mu gabatar da sallama bayan sallama sannan wannan gaisuwa ta biyo baya ba laifi ba ne to shine anan annabi ibrahim alaihi salam da suka gaishe da shi suka ce masa salaman ma'ana nusallimu salaman muna maka sallama sallama shi ko sai ya ce salamun ma'ana amincin Allah ya tabbata akan ku gaisuwar da ya musu ta fita gaisuwar da ya musu ta fita su sai ya ce qaumun munkaru yace ku dai mutane ne waɗanda ba a san ku ba a wannan gari ma'ana mutane ne waɗanda suke baki domin farkon karo ne game da zawwasu wajen ibrahimu salam wannan baki kwa kasancewar takanas ne ubangiji subhanahu wata'ala ya tura su wajen ibrahimu salam yanda kamar yanda malaman tafsiri suka faɗa akwai jibrilu salam da mika'il da israfil salam waɗannan mala'iku uku su ne allah ya tura su wajen annabi ibrahim menene manufa game da tura su wajen annabi ibrahim an tura su ne domin su ba shi albishir su ba shi albishir in cewa zai samu ɗa wannan ɗa kuma sunansa ishaq kuma zai ga jikanshi shine yaqubu alaihi salam wannan bushara ce ubangiji subhanahu wata'ala ya aika mala'ikunsa takanassu je su ba badadin shi annabi ibrahim alaihi salam shine ubangiji ta'ala yake kissanta mana a can cikin suratu hud ubangiji ta'ala yake cewa walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanir falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بألي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد a lokacin da suka je suka yi sallama ga ibrahimu alaihi salam ibrahimu alaihi salam ya karba sallamarsu ibrahimu alaihi salam bai yi wani shinkiri ba kai tsaye sai ya shiga cikin gida ya kada maraki ya yanka ya gasa ya kawo ya ajiye musu kamar yadda bayani zai zo nan gaba sai ibrahimu alaihi salam ya ga wannan baki nashi hannunsu baya kaiwa kan abincin annabi ibrahimu sai ya saka tsoro a cikin zuciyarsa suka ce masa kada ka firgita mu baki ne na musamman wanda Allah ya aika mu ne takanas zuwa alƙarya ta annabi lut domin hallakar da mutanansa a lokacin nan matar ibrahimu alaihi salam tana tsaye a gefe fadahikat wato sai ta yi al'ada wa bashirna ha bi ishaq ubangiji ta'ala yace sai muka bata albishirkin cewa za ta samu da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq in za ta ga jikanta shine yaqub alaihi salam qalat sai take cewa ya wailata kai cauna a alidu wa ana ajuzun yanzu matsayina na dattijuwa a ce a yanzu zan aihu shine malamai suke cewa a lokacin nan ta kai shekara 90 shi kuma ibrahimu alaihi salam yana da shekara 120 tace a alidu wa ana ajuzu tace yanzu zan aihu alhali ina tsohuwa tace wa hadha ba ali shekha tace ga mijina dattijo ne karfi ya kare ina dattijo ina maganar aihuwa tace kai inna hadha la shay'un ajib lalle maganar cewa a samu ɗa tsakanin dattijo da dattijuwa abu ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen mamaki mala'iku suka ce da ita a ta'ajabi na min amrillah yanzu mamaki zaki game da lamarin ubangiji mamaki zaki ubangiji ta'ala fa shi yake da iko akan kowa da komai a ta'ajabi na min amrillah yanzu mamaki zaki game da lamarin ubangiji cewa zai samar da ɗa tsakankaninki da mijinki halin kuma kuna dattawa sai ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait mala'ikun suka ce jin kan Allah da albarkokinsa da albarkatu nasa su tabbata akan ku ya ku iyalin gidan Ibrahim innahu hamidun majid ubangiji ta'ala abin yabo ne in har ba ku yabe shi ba to yana da bayi na musamman wanda ba sa fatara game da yaban shi sune mala'iku majidun kuma mai girma ne abin girmamawa in har ba ku girmama shi ba to yana da bayi na musamman waɗanda ba sa katsewa daidai da kyautawar ido game da girmama shi to anan shine kenan takanas an tura su wajen Ibrahim alaihi salam domin su ba shi labari su ba shi a albishirin cewa zai samu ɗa mai sunan ishaq bayan shi kuma zai gaji kansa shi ne yaƙo to shi ne a nan ubangiji ta'ala sai yake cewa raga ila ahalihi wato ibrahimu alaihissalam sai ya karkata zuwa ga iyalinsa ma'ana ya shiga gida lafazin faraga ai shi ne zahaba kufiya wa suratar ma'ana a koye da gaggawa ba tare da latti ba kamar yadda can cikin suratu hud ubangiji ta'ala ya ce fama labisa ibrahimu bai yi jinkiri ba an ja a bi ijilin hanif kai tsaye sai ya zo musu da ɗan maraƙi wanda yake gashashe to a nan me za mu iya fa'idanta na ladabi daga cikin ladabba na karrama bako idan ka yi bako ka kawo shi masauki ka ajiye yana daga cikin rashin ladabi da rashin girmama bako ka ce masa bari in je in kawo maka abinci abin da ya kamata kar ma ya san lokacin da za ka tashi sai ya ga kawai ka zo da abinci kai tsaye haka annabi ibrahim a ɓoye ya tashi kai tsaye ba tare da sanin su bai shiga gida ya kada maraƙi ya yanka ya gasa shi sannan ya kawo musu shine ubangiji ta'ala ya ce faraga ila ahlihi ibrahimu alaihi salam sai ya karkata a ɓoye da gaggawa zuwa iyalinsa ma'ana ya shiga gida ubangiji ta'ala ya ce fasha a bi ijilin sami wato sai ya zo da maraki wanda yake maimai gashashen maraki wanda yake maimai can shine ubangiji ta'ala ya ce fasha a bi ijilin hanir fama labisa an sha a bi ijilin hanir bai yi jinkiri ba kai tsaye sai ya zo da maraki haniz haniz fa'ili ne bi ma'ana maf'ul ai mahanuz wato maraki wanda yake an gashe shi kenan an yi bankaran shi nan ko ubangiji ta'ala sai yace fa ja'a bi ijlin sami ya zo da maraki wanda yake samin wanda yake memai me yasa saboda dabba wanda take memai namanta yafi dadin ci an gane ko don haka kenan ibrahimu alaihi salam a nan ba kowace dabba bace ba wadda ya ga dama ya yanka ma bakinsa sai da ya tsaya a cikin garken shi ya zaɓo da ya zaɓo maraki ya zaɓo me yasa saboda maraki matashi namansa ya fi taushi sannan kuma sai ya zaɓo wanda yake mai mai kai tsaye kuma sai ya je sai ya gasa shi domin gasasshen nama a ɗabi'a ta ɗan adam ya fi son shi sama da nama wanda yake da hehe da haka sai ya gasa wannan maraki kai tsaye sai ya kamo su shine ubangiji ta'ala sai ya ce faqarrabahu ilaihim ibrahimu alaihi salam sai ya kusantar musu da wannan maraki an gane ko ya kawo gaban su sai ya aji wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na karrama bako in ka kawo abinci ba abinci kake kaiwa can gefe ka aje sai ka ce ma baki ku taso a ci abinci a abin da ya kamata ka kawo abincin ka aje musu a gabansu domin ka kai abinci can gefe ka zo ka ce ku tashi mu je a ci abinci kawo haltar da su kawo haltar da su kuma tare da haka shi ibrahimu alaihi salam ubangiji ta'ala na faɗa mana faqarrabahu ilaihim sai ya kusantar da wannan maraki zuwa gare su ya kawo ya ajiye musu sai ya ce alata a kudu ya ce yanzu ba za ku ci ba kaga wannan shi ma wani ladabi ne na daba bai ce musu ba kudu ku zo ku ci ba a ce ma ba ko ci abinci abinda za a yi sai ka ce masa ba za mu ci abinci ba kaga wannan kalima ce a cikin girmamawa da darjantawa da faranta zuciya shin ba za ka zo ba za mu ci abinci ba ko kuma ya kamata mu ci abinci ka ce masa ya kamata mu yi abinci ya fi ka ce masa zo ka ci abinci saboda zo ka ci abinci akwai kausasawa a cikinta da haka ibrahim alaihi salam sai ya ce alata akulu yanzu ba za ku matso mu ci abinci ba kaga kalima ce wadda take ta girmamawa a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa karrama bako sunna ce ta mahaifinmu ibrahimu alaihi salam wanda Allah ya sunnanta mana sannan malam sai ya shigo da aya ta biyu wato aya ta biyu shine ayar na cikin suratu hud ubangiji ta'ala ke fada wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wato annabi lut alaihi salam lokacin da wannan baki suka isa ga annabi lut alaihi salam suka sauka labari sai ya gama gari cewa an yi bakin samari waɗanda suke kyawawa a gidan annabulu a lokacin nan jama'a sai suka yi ca malalata 'yan garin sun zo gidan annabulu ba komai ba so suke kawai a fito musu da wannan matasa su je su yi luwaɗi da su saboda daman wannan aiki na alfasha shine suka sa gaba annabi ludu alaihi salam ya hane su ya hane su sun ki hannuwa su kawai al'adarsu da ɗabi'arsu ba ruwansu da mace su dai namiji ya shema ɗan uwan shi namiji to don haka da suka samu labarin an yi bakin matasa a gidan annabi ibrahim annabi ludu alaihi salam ga su matasa ne waɗanda suke kyawawa samari waɗanda suke matasa a lokacin nan junansu sai ya ringa ba junansu labari sai suka yi ca a gidan annabi shine ubangiji ta'ala yake cewa wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi jama'ar annabi lut waɗanda suke malalata sai suka yi gaggawa suka zo gidansa ubangiji ta'ala yace wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at gabanin haka daman sun kasance suna aikata miyagun ayyuka wato shine namiji ya je ma dan uwansa namiji annabi lutu sai ya ce ya ƙaumi ya ce ya ku jama'ata haƙula ibanati kunna aɗa harulaku ya ce waɗannan ‘ya'yana ne ma'ana mata kunna aɗa harulaku su ne suka fi tsarki gare ku ku je ku aure su kamar yadda shari'a ta halitta muku maimakon ku je ma ‘yan uwanku maza a nan da ya ce haƙula ibanati malamai suka ce ba ana nihi ba 'ya'yan shi mata waɗanda suke na tsatsan shi a jama'ar shi kenan mata waɗanda suke cikin jama'arsa me yasa saboda kowane annabi da kowane manzo matsayin uba yake ga jama'arsa an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama matsayin uwaye suke mana duk wani mumini matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama matsayin uwaye suke masa to don haka kowane annabi matsayin uba yake ga jama'arsa to don haka da ya ce ha'ula ibanati ma'ana waɗannan ‘ya'yana ne domin duk matan da suke cikin jama'arsa gaba ɗaya matsayin ‘ya'yan shi suke sai ya ce hunna a ɗahar lakun wato su ne suka fi tsarki gare ku ma'ana ku je ku aure su ta hanyar da shari'a ta halitta mu a nan lafazin adahar wato ismu tafdil ne amma laisa ala babihi domin game da namiji ya je ma namiji dan uwansa babu wani alkhairi babu wani alkhairi daidai da misqala zarra namiji da zai sadu da dan uwan shi namiji da haka shi ne ya ce hunna adaharu lakum ya ce su ne suka fi tsarki gare ku sai ya ce fattakullaha ku ji tsoron Allah ku tsara dokokinsa abin da ya hane ku ku hannu wala ku zo ni fi baifi ya ce kada ku kunyatar da ni game da baki nama kada ku kaskanta ni ku kunyatar da ni game da baki na kaga anan wani nau'i ne na karrama bako shi annabi ludu alaihi salam waɗannan jama'a tashi sun zo sun yi ca so suke sai sun aikata aiki na alfasha da wannan baki da suka sauka a wajensa sai shi kuma sai yake musu magiya yake hada su da girman Allah yake cewa wala tukzuni fi ghaibi yace kada ku kunyatar da ni game da baki na man sai yace alaysa minkum rajulun rashid shin wa a cikin ku ba a samu mutum mai hankali wannan fa baki ne suka zo suna kan wucewa qalu sai suka ce masa laqad alimta ma lana fi banatika min haq kai fa ludu ka san da cewa fa ƴaƴanka mata ba mu da wata bukata game da su malana fi banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid lalle ka san abin da muke nihi mu maza muke so ba mata ba qala sai annabi ludu yace law anna li bikum quwwati law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid yace inda a ce ina da wani karfi wanda zan iya ije ku in hana ku ku shigo gidana yace wallahi da na hana ku aw awi ila rukunin shadid yace ko kuma a ce ina da wani gimshiki wanda wato zan taro jiki zuwa gare shi domin ya bani kariya ya ba baki na kariya yace da na taro jiki zuwa gare shi a lokacin nan mala'ikun sai suka ce masa ya lubu inna rusulu rabbik lan yasilu ilai ya lubu abinda muke tabbatar maka mu ba 'ya'yan adam bane ba a'a manzanni ne na ubangijinka shine ya aiko mu takanas dan haka kada ka tada hankalinka lan yasilu ilaika ba yanda za a yi mutanenka su samu saduwa zuwa gare ka har su aikata wata alfasha da wani suka ce masa fasiri bi ahlika bi qid'in min al-layl maza ka tattara yanaka yanaka iyalinka ka bi yanki na dare maza ka fita daga cikin wannan alƙarya wala yantafiti minkum ahadun illa mar'atak kada wanda ya waiwaya daga cikin illa mar'ataka sai dai matarka kawai innaha innahu musibuha ma asabahu lalle yanda al'amarin yake duk abinda zai same su na bala'i da musiba ita ma zai same ta inna maw'idahum muslim suka ce masa alƙawalin halakar da jama'arka shine lokacin asuba sai ya ce alaisa subuhu bi kare suka ce masa alaisa subuhu bi kare shi annabi lut yana ganin an yi lati ma cewa sai asuba shine sai suka ce masa alaisa subuhu bi kare shin yanzu asuba ba kusa bace ba duk abin da za a ce an sa masa lokaci ai kadare ne ubangiji ta'ala sai ya ce falamma jaa amruna lokacin da lamarin mu ya zo musu shine na halakar da su ja'alina 'aliyaha safilaha saman alƙaryar ubangiji ta'ala yace sai muka maida shi ya zamanto ƙasa ƙasan kuma ya koma sama shine Hausawa suke cewa juyin waina kenan sama ya koma ƙasa ƙasa ta koma sama ja'alina 'aliyaha safilaha sai ce wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bibayyin ubangiji ta'ala yace ja'alina 'aliyaha safilaha sai muka ma alƙaryun wato juyin waina wa amdarna alaiha hijaratan min sijil sannan muka musu ruwan duwatsu wanda yake na wutar jahannama mangudin wanda yake kuma mai bibiyar juna musawwama musawwamatan inda rabbik wanda kuma an alamtar da shi a wajen ubangijin kama ana kowane dutsen akwai wanda an rubuta sunan wanda za a jefa da shi ubangiji ta'ala ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id irin wannan azaba da Allah ya damki mutanen annabu ludu Allah ya musu juyin waina sannan ya musu ruwan duwatsu ubangiji ta'ala ya ce wannan azaba ba nesa ba take ga azzalamai wasu ma in sun yi za mu iya musu irin wannan azaba ba a nesa ba take tare da cewa hausawa suke faɗa albarkacin kaza kadangare yake shan ruwan kasko irin azabar da Allah ya hallakar da al'ummun da suka gabata albarkacin addu'a ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne Allah ya tsiratar da mu game da wannan azaba. Manzan Allah ya yi addu'a cewa kada Allah ya hallakar da al'ummarsa da irin azabar da ya hallakar da al'ummun da suka gabata Ubangiji ta'ala ya ce ya karɓi wannan addu'a. In ba don haka ba, to da irin wannan ruwan duwatsu da tuntuni an juyar da ƙasa an ma jama'a ruwan duwatsu gaba ɗaya an gama da kowa. To a taƙaice a nan, annabi Lutu alaihi salam ya ce da su fattakullaha wala tukuzuni fi bai yace ku ji tsoron Allah kada ku kaskanta ni wato game da baki na sai yace alaysa minkum rajulun rashid yace a cikin ku yace shin yanzu ba za a samu ba mutum wanda yake mai hankali ai ya kamata a cikin ku a ce an samu mutum wanda yake mai hankali wannan baki ne sun zo waje na takanas kenan duk wani abu wanda yake na kaskanci bai dace ba a ce an aikata game da su bai dace ba a ce an aikata da su game da su to don haka shi karɓar bako a musulunci yana da ladubba akwai ladubba kamar yadda a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ladabtar da mu da ladubba waɗanda suke na karrama bako abu na farko wanda muke son mu rike game da girmama bako karrama bako abu na farko mutum ya yi kyakkyawar niyya game da ɗaukan bakuncin bako wannan mazauni da zaka bashi da ci da sha da zaka bashi da shimbuda da sabulun wanka da sauransu to kayi niyyar neman sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan kar ya zamanto ka karbi bakuncin shi saboda wata maslaha abokin harkarka ne inda ba abokin harkarka bane ba ba zaka karbi bakuncin shi ba ko da abokin harkarka ne in zaka karbi bakuncin shi to abinda ake bukata ka sanya kyakkyawar niyya a cikin zuciyarka game da wannan bakunci nashi da zaka dauka domin ka samu sakamakon haka a gobe kiyama abu na biyu idan mutum yayi bako ana bukatar kai masa kyakkyawan tarihi menene kyakkyawan tarihi ka tarihi bakonka game da mulmushi da sakin fuska da kalimomi waɗanda suke daɗaɗa shine kamar da zaka ringa lale lale sannu da zuwa haka ake bukatar mutum ya tare bako ba a bukatar da kayi bako ka daure fuska kamar ka sha kunu wannan kwata-kwata baya halatta iya abinda ake bukata ka saki fuska kana walwala kana mulmushi sannan kana masa kalmomi masu faranta zuciya lale lale sannu da zuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi baki manzon Allah yakan musu wannan kalima mai faranta zuciya bayan manzan Allah ya saki huska yana musu mulmushi yana walwala lokacin da wato wafudina abdulkais waɗanda takanas suka taso daga yaman suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin madina da suka iso manzan Allah sai yake tambaya yake cewa wannan wasu baki ne kwa lokacin da suka zo sai suke cewa ai su ne jama'a na banu abdulkais manzan Allah sai yake cewa marhaban bil wafdi alladhina ja'u ghayra khazaya wala nadama manzan Allah yace lale lale da bakin da suka zo ba suna kaskantattu kuma ba suna masu nadama ba wanda takanas suka taso suka isko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin su musulunta kuma su isar ma jama'a su sakon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba su su koma da shi kaga anan manzon Allah ya yi amfani da kalima ta marhaban idan aka ce marhaban ma'ana wajatta makanan rahaban ka samu wuri wanda yake mai yalwa shine ma'ana marhaban ma'ana ka dace da wuri wanda yake mai yalwa to haka lokacin da Fadima Allah ya kara mata yadda ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yake cewa marhaban bibinati lale lale da diyata Fadima manzan Allah ya ringa mata wannan kalima haka lokacin da ummu hani ta je gidan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a shekarar da ya ci makka da yaki da ta yi sallama aka amsa manzan Allah ya ce wane ne yake sallama sai aka ce ummu hani manzan Allah sai yake cewa marhaban bi ummu hani bi ummi hani manzan Allah yake cewa lale lale da ummu hani to wannan yana nuna mana in kayi bako ladabi na biyu wato shine mutum ya saki huska yana mulmushi yana walwala sannan kuma ka tarye shi da kalimomi waɗanda suke masu faranta zuciya ladabi na uku daga cikin ladabba na karrama bako kenan bayan kayi walwala shine ka zaunar da shi wurin da ya dace da shi ma'ana ka zaunar da shi wuri wanda yake mai daraja kada ka yi bako ka ajiye shi a kofar gida ko kuma ka kai shi can wani wuri wanda yake na kazanta ka ajiye shi a'a wuri ake bukata wanda yake kyakkyawa wanda ya dace da shi wanda ba zai samu kunci ba ka kai shi ka ajiye shi domin yin haka yana ɗaya daga cikin karrama bako ma'ana a bashi mazauni wanda ya dace da shi duk wurin da bai dace ba wanda ke akwai kazamta ko akwai wani ɗoyi ko kuma wanda zai samu takuruwa game da iyali na cikin gida da sauransu to wannan bai dace ba ka kai bakonka ka aji ladabi na hudu in kayi bako kai tsaye abin da ake bukata ka kawo masa dan abu wanda yake na kusa da baki ka kawo masa ruwan sanyi da duk wani abin sha da duk wani abu wanda yake na taunawa ka kawo masa kafin ma abinci ya biyo baya kenan ba a bukatar in an yi bako a kyale shi abinda ake bukata ko da ruwa ne a kawo masa a kofi a kawo masa ya sha da dan wani dabino da zai tauna da dan wasu biskiti da sauransu kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam anan kai tsaye bakin suna zawwa da yi zaunar da su ibrahim alaihi salam kai tsaye tashi je yanka maraki ya gasa ya kawo musu sannan ladabi na biyar in kayi bako kamar yadda muka faɗa kamar yadda Allah ya karantar da mu abincin da ka tanada kawowa za ka yi wurin da ka sauke shi ka kawo ka ajiye masa ba ca za ka yi masa ba tashi mu je can mu je mu ci abinci domin ibrahim alaihi salam ya Allah ya faɗa mana fa qarrabahu ilayhi abincin ya kusanto da shi gare su ya kawo ya ajiye musu sannan ladabi na shida in ka yi baƙo kada ka kallafa ma kanka abin da ya wuce ƙarfinka iya abin da kaga za ka iya na abinci shine za ka ma baƙo duk abin da ya wuce ƙarfinka ba a sa ka ba karka je ka ci bashi domin ɗaukar nauyin baƙo ka bar baya da kura baƙo ya tafi kuma kana famar yaya za a yi ka biya bashi kenan a nan sai ya jefa maka ma kyamar wannan baƙo a cikin zuciyarka domin ya sa ka ka ɗora ma kanka wani nauyi wanda yake na daban bakin iya abin da za ka iya shi ne za ka yi masa ladabi na bakwai shi ne bako in ka yi bako ka ba shi iya abin da yake haƙƙinsa kamar yadda za mu iske haƙƙin bako wato shi ne ka ringa ba shi ci da sha da duk wasu abu da yake da bukata ruwan wanka da sabulu da mudibin da zai diba huskar shi da sauransu da shimfiɗa tsawon kwana uku idan kwana uku ya cika to wannan ka biya abin da yake na wajibi a kanka a ran nan sai ka tambaye shi yaya in wata sana'a ta kawo shi to ya tashi ya je ya nemi masauki kai dai iya abin da yake haƙƙi na kanka ka sauki an gane in gaba zai yi yayi gaba ran da kwana uku ya cika kana iya faɗa masa haka kuma wannan ba wani abin jin kunya ba ne ba in a matsayin shi ne na mumini wanda ya karanci haka zai gane cewa karantarwa ce ta shari'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda zamu iske man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ja'izatahu manzon Allah yace duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar kiyama ya karrama bakonsa ya karrama ja'izarsa sai sahabbai suka ce wa ma ja'izatuhu menene tukuicin bako ma'ana karrama shi manzon Allah sai yake cewa yake cewa salasatu ayyami an gane ko sai yace wadiyafatu salasatu ayyami bakunci manzon Allah yace kwana uku ne sai yace fa ma ba'da zalika fa huwa sadaqa duk abin da ya wuce kwana uku sadaka ne duk abin da ya wuce kwana uku sadaka ne kenan haƙƙin shi ne kwana uku malamai suka ce anan in mai gida ya hana bako abinci ya samu damar da zai saci abincin da zai ci to wannan ya halatta ya saci gwargwadon abin da zai ci an gane ku baya matsayin barawo yasa saboda haƙƙin shi ne wanda ya zama wajibi a bashi sannan ladabi na takwas in kayi bako abinda ake bukata kai mai gida kai mai bakon kai ya kamata kama bakon ka hidima ba wasu yaranka ba za ka sa su yi mishi hidima a'a kai za ka yi masa hidima ka kawo abinci ka aji ka kawo in ma shayi za ka dafa masa ka dafa masa ka zo kai masa shimfiɗa komai wanda yake na karamci kai masa kamar yadda ibrahimu alaihissalam a nan da kanshi ne ya je yanka maraƙin ya gasa maraƙin ya kawo ma bakin shi ya kawo ya aji don haka ya zamanto kai mai gida kana ma baƙonka hidima da kanka to wannan akwai girmamawa akwai darjantawa ladabi wanda yake na tara kenan duk wani abu wanda ka san na kyautatawa ne zuwa wannan tsawon kwana uku to ya kamata ka gabatar ma bakonka ka kawo masa ɗan turaren da zai shafa da ɗan macaji wanda zai caje kanshi da ɗan mudibi wanda zai diba huskar shi da duk wani abu wanda yake da ɗan mushuwar da wasu menene duk abin da yake bukata da hakki na kwankwale hakuri da sauransu duk abin da ka san na girmamawa ne to ka yi ƙoƙari ka gabatar ma bakonka a cikin waɗannan kwanuka guda uku sannan ladabi wanda yake na goma in bakonka ya tashi tafiya to ka tashi ka rako shi zuwa kofar gida in ma za ka iya yin gaba da kofar gida har ka raka shi tasha ya je ya samu mota ya shiga to wannan nau'i ne wanda yake na girmama bako don baya halatta ka yi bako bako ya tashi zai koma shi kenan kawai kana zaune ka ce mishi to a sauka lafiya in ka yi haka ba ka yi daidai ba abinda za a yi a kaɗan ka tashi ka rako shi ƙofar gida kamar yadda abu ubaid ya ziyarci al'imamu ahmad gidansa lokacin da shi abu ubaid ya tashi komawa al'imamu ahmad sai ya tashi zai rako shi sai abu ubaid ya ce masa lataf aliya abu abdullah ya ce ya kai al'imamu ya ce karka yi haka man zauna zauna ba komai sai al'imamu ahmad sai yake ce masa ƙalar sha'abi malami na kenan al'imamu sha'abi shine amir ibn shirahil ya ce min tamamin ziyaratu za'ir an tamshiya ma'ahu ila babin dar wata akuza bi rikabi yana daga cikar ziyarar maziyarci in ya ziyarce ka ka tashi ka raka shi kofar gida kuma ka rike masa likafa ya hau kan dabbar shi in ka rako shi kofar gida ka rike masa likafa ya hau dokinsa ko raƙuminsa in mota ce kenan ka je ka buɗa masa ya shiga kenan kaga anan yana daga karrama bako in ya tashi tafiya in zaka iya rako shi tasha ma ka rako shi in zaka iya masa kudin mota kai masa wannan duka nau'i ne wanda yake na kyautatawa ladabi wanda yake na sha ɗaya in ka rako bakonka to baya dacewa ka kulle gida ka juya ka kulle gida sai ka bari sai in ya hau ya tafi sannan ka janyo gida ka rihe amma haka kawai bako ka rako shi kofar gida kai tsaye ka koma cikin gida ka zauna ko kuma ka maido kyaure ka sa kuba bai ya dace ba abinda za a yi sai ka bar shi har ya hau abin hawan shi in ya motsa ya tafi in ya so sannan ka shiga gida to waɗannan duka ladubba ne waɗanda suke na karrama bako waɗanda ya dace mu ladabtu da waɗannan ladubba don haka kenan shine a nan malam sai ya zo mana da hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa girmama bako abu ne wanda Allah ya yi umarni da shi a cikin alkur'ani haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnarsa shine malam ya zo mana da hadisi wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zamanto na imani da Allah da ranar kiyama falyukrimu baifa wato ya karrama bakonsa alamar kayi imani da Allah da ranar kiyama shine girmama bako na daga cikin girmama bako shine sakin fuska da yi masa walwala da kuma yi masa kalmomi waɗanda suke daɗaɗa da kuma ɗaukan nauyin shi iya kwanukan da shari'a ta ƙayyade da kuma ƙoƙarin gabatar masa duk wani abu wanda yake na karramawa bakin gwalgwadon ikonka wanda karrama bako ɗabi'a ce ta larabawa kafin musulunci a jahiliya ma larabawa suna da karrama bako wanda su allah allah suke masu yi bako wanda ba dare ba rana kofarsu a buɗe take idan ka koma cikin waƙe-waƙensu na daga cikin abin da suke alfahari da shi wato shine karrama bako da duk wani mabukaci ya zo ya ci abinci ya ci arziki a gunshi ya bar shi kamar yadda asamau al'ibin adiya a cikin waƙasa yake cewa wa ma ukumi da tunarun lana duna ɗariƙi wala zamma na tunazili na naziru ya ce wa ma ukumi da tunarun lana duna ɗariƙi wala zamma na tunazili na naziru ya ce mu fa a gidanmu ya ce wuta ba a taɓa buce ta ba kullum tukunya akan wuta take saboda kawai baki ake jira su zo a zuba musu abinci su ci yace kuma babu wani bako da zai da ya taba sauka a wajen mu ya zarge mu duk bakon da ya sauka a wajen mu ya san mu ko su wane ne a wajen karrama bako haka wanda ya shahara a cikin larabawa a wajen kyauta da girmama bako shine hatimu ba'i wanda taguwar da yake hawa da zaran yayi bako kai tsaye zai durkusar da ita ya soke ta ya gasa ta ya kama bako ya ajiye mishi duk dukiyar da ya mallaka gaba ɗaya a karrama baki ta tafi har ya zamanto matar shi tana zargin shi duk ya hallaka dukiyarsu akan saukar sauke baki shine sai yake ce da su kullu la'ana min rizqil ilahi wa aisiru fa inna ala arrahmani rizqakum gada yace abinda kuka samu a yanzu ku ci wannan shine rabon arzikin ku na gobe akan ubangiji subhanahu wataala yake Allah da ya bamu a yau gobe ba zai hana mu ba to don haka abu ne wanda yake sun shahara da shi kuma babban abin da ya sa ma ya kai larabawa duk wani wanda ya isa bayayin gida a kurani sai dai ya zo kan tudu ya yi sai dai ya yi gida a kan tudu saboda in hayaki ya tashi daga nesa matafiya su ga cewa a can akwai jama'a su je a can a karrama su a yi musu abinci shine wani daga cikin magabata sun tafi fatauci sai suka sauka gidan wani ba su taba sanin shi ba rana ta farko ya yanka musu rakumi ya soke musu rakumi rana ta biyu ya soke musu rakumi rana ta uku ya soke musu sannan wayewar gari ta hudu sannan sai suka tafi lokacin da za su tafi sun isa bayan gari sai suka kahin su tafi sai suka tara dukiya mai yawa da kayayyaki waɗanda suka sayo sai suka ajiye ma matar shi suka ajiye bayan ya raka su da ya dawo sai ya ga wannan kaya da suka bari sai ya ɗauki wannan kaya ya ɗauki mashin shi ya haura kumin shi ya bi bayansu da ya je ya ce ko su ba shi wannan kaya ko su karɓi wannan kaya ya ce ko kuma yaƙi ya kunnu wutar yaƙi ta kunnu tsakanin shi da su ya ce su ɗabi'arsu da al'adarsu in sun karrama bako ba a sakauta musu sakamako a wajen Allah suke ne idan haka kasancewar larabawa suna da girmama baki ba ma bako ba wanda yake na ɗan adam ko dabba ta sauka a wajen larabawa suna girmama ta wanda wani daga cikin magabata a jahiliya fara ce wata zo ta sauka a bayan gidan shi jama'a sun zo za su kama fara ya zare ta kobi ya ce bai gaba wanda ya isa ya taba ta ku bari in ta tashi ta yi gaba in ya so ku taba ta yanzu a matsayin baki na suke a matsayin bakin shi suke to don haka kasancewar ba kowa yake karrama bako sai wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama kuma kada ka karrama bako saboda wata maslaha taka shine dan wani yantire naka cewa zaka samu wani abu a wajen shi a'a ka girmama shi fi sabilillah kuma kowane bako karrama shi na daidai matsayin shi kowanne na daidai matsayin shi idan mutum ne wanda yake kasan mutum ne mai daraja yanzu misali ka yi bakon sarki ko kuma bakon wanda yake misali wani gwamna ka yanka mishi kaza biyu ko uku ko hudu ko biyar wannan dole sai an masa yanka saboda shi kanshi da jama'ar shi matsayin shi ne ya kai akwai wanda ba sai ma kayanka wani abu ba dan abincin da zai samu ya ci shi yake da bukata wani sai ka sa shi gini wanda yake bulo da bulo wani ko in ka same shi ko zauren kofa ka aje shi zai iya zama kenan dan haka manzon Allah ya bar mana kofa a bude bai kayyade ba sai ya ce fali kurimu baifa mutun ya karrama bakon shi kenan kowane bako ka aje shi iya matsayin shi wanda yake mai daraja ka aje shi iya matsayin shi wanda Allah ya masa sannan sai ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zamanto yana imani da Allah da ranar kiyama manzo Allah ya ce falyasil rahima yayi kokari ya sadar da zumunta sadar da zumunta wajibi ne me ake nihi da zumunta duk wasu danginka na wajen uwa da na wajen uba ka bibiye su game da ziyara da taimaka musu akan duk wani abu da suke bukata ka taimaka musu da karfin jikinka ko ka taimaka musu da dukiyarka lokaci zuwa lokaci wannan suna da haƙƙi a kanka sadar da ziyara wajibi ce sadar da zumunta wajibi ce kamar yadda babi na musamman ya gabata sai ya ce wa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir manzo Allah ya ce duk wanda ya zamanto na imani da Allah da ranar kiyama falyakul khairan in zai yi fada ya fada alkhairi aw liyasmut in ka san ba alkhairi ba zaka fada to ka ja bakinka ka kame wannan yana nuna mana duk kalimar da za ta fito daga bakinka ka tsaya ka tauna ta ka jinjina ta kalima ce wadda akwai amfani na addini a cikinta ko na rayuwa in ka tabbata ba amfani na addini ba amfani na rayuwa to kada ka bata lokacinka in ya zamanto kalima ce wadda za ta janyo maka matsala a rayuwarka ta duniya ko a makomaka na lahira to wajibi ne ka kame bakinka domin manzon Allah ya faɗa duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama in zai yi fada ya fada alkhairi ko ya ja bakinsa ya kane don haka magabatan kwarai duk kalimar da za su furta sai sun tsaya sun auna wannan kalima sannan hadisi na biyu shine hadisin wato abu shirai shine huwailid ibn amr al-khuzai Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ja'izata manzon Allah yace duk wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama ya karrama bakonsa ya karrama tukuicinsa sai aka ce wa ma ja'izatuhu menene tukuici na bako kana sai yace yawmuhu wa lailatuhu yininsa da daransa ma'ana a yini na farko da dare na farko kai masa abinci na azo a gani bakin gwalgwadon ikonka shine suka ce wa ma ja'izatuhu menene cikuicinsa sai manzon Allah ya ce yawmu huwa lailatuhu kenan yinin shi da daren shi kenan ai masa abu wanda yake na azo a gani sai ya ce wa biyafatu salasatu ayyam manzon Allah ya ce shi daukan nauyin bakunci tsawon kwana uku ne fama kana wara a zalika fa huwa sadaqatun alayhi duk abin da ya wuce kwana uku in kama bako manzo Allah yace sadaka ne kai masa kaga anan kaman kwadaitarwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana in ma ya wuce kwana uku to mu nemi ladan sadaka a wajen ubangiji mu mu ci gaba da daukar nauyin shi har ya kai lokacin da zai tafi in har za mu iya a wata riwaya sai yake cewa la yahillu li muslim baya halatta ga musulmi an yi kima inda akihi ya zo ya zauna wajen dan uwan shi a matsayin bako hatta yi usima har ya kai shi ya sa shi yana daukar zunubi ma'ana har ya sa kana yi da bakon bayan idan shi kana cewa wani bako ya zo ya dame ni ya kuntata min ya mun kaza ka ringa tsoki kana daure masa fuska shine maza Allah yace baya halatta ga musulmi ya zauna a wajen ɗan uwan shi ya nace hatta yi usimahu har ya kai ya sa yana ɗaukar zunubi sai suka ce ya rasulallah wa kaifa yi usimahu yaya bako zai sa mai gida ya ɗau zunubi tsala sai ya ce yuqimu indahu ya zauna a gunsa wala shay'a lahu ya qarihi bihi shi kuma ba shi da abinda zai iya ɗaukan nauyin shi sai ya ringa zuwa yana cin bashi a wata riwaya ya ce hatta yuhrijahu kada ya zauna a wajen shi har ya kuntata mishi ya sa ya damu kenan don haka kai bako bai dace ba ka je wajen mutum ka zauna kwana da kwanuka ka tsaya ka yi nazari di yanda za a yi ka gajarta iya kwanukan da za ka yi iya bukatunka da zaran ka gama abin da kake ka komawarka kenan kar ka yi abin da za ka kuntata ma mutum a takaice dai waɗannan hadisai mazan allah sallallahu alaihi wasallama na karantar da mu wani ladabi daga cikin ladabba na musulunci shine daukan nauyin baku wannan karantarwa ce ta addini wanda yana daga cikin ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai ya zamanto mutum yana da daukan baki mutum yana da girmama baki nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك